الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a tara ne yau ko tara ga watan juma'a da akhira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace ma 22 ga watan daya shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad wuni ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am da hadisi mursal da mi? to idan aka ce alhadisul marfu shine duk abin da aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa ko aiki ko tabbatarwa duk abin da aka ce manzon Allah ya ce kaza ko manzon Allah ya kasance yana aikata kaza ko kuma an yi abu kaza a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da yayi musu ba to wannan shine ake kira alhadisul marfu marfu ma'ana an ɗaukaka danganan an jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ku aka ce wato alhadisul mawquf shine fada ko aiki na sahabi kamar misali a ce Umar Allah ya kara masa yadda yace kaza ko kuma Umar Allah ya kara masa yadda ya kasance yana aikata kaza to wannan shine ake kira alhadisul mawquf kenan hadisin da ya taka burki akan sahabi fada ko aiki na sahabi idan aka ce alhadisul maqtu shine fada ko aiki na tabi'i kamar misali alhasan ibnu abil hasan albasri tabi'i ne idan aka ce alhasanul basri ya ce kaza ko kuma hassanul basari ya kasance yana aikata kaza ko aka ce al'imamu zuhuri ya ce kaza ko al'imamu zuhuri ya kasance yana aikata kaza dukkansu waɗannan tabi'ai ne kenan hadisin da ya taka burki akan tabi'i shine ake kiran shi alhadisul maqtu an gane ko kenan anan abinda muke so mu fahimta da alhadi sannan kuma in aka ce alhadisul mursal mursal shine hadisin da tabi'i ya ɗaukaka danganin shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam misali alhassan ibn abil hassan albasari ko mu ce al'imamu zuhuri idan al'imamu zuhuri ya ce manzan Allah ya ce kaza ko manzan Allah ya kasance na aikata kaza wannan shine ake kira alhadisul mursal saboda shi tabi'i ne ba sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba to ta yaya zai ce mana manzan Allah ya ce kaza ko manzan Allah yana aikata kaza kenan akwai tsani tsakanin shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya faɗa masa wannan magana wanda ya faɗa masa wannan magana yakan iya kasancewa sahabi ne kuma yana iya kasancewa tabi'i ne dan uwan shi shi ma daga wani tabi'i shi ma daga wani har akai kan sahabi to don haka a nan abin da muke so mu sani da alhadisul marfu da alhadis almauquf da alhadis almaquf yana iya zamantowa sahihi yana iya zamantowa da'ifi to idan hadisi marfu ya inganta to wannan hujja ne a cikin addini kowane bangare bangaren aƙida ko bangaren ibada ko bangaren mu'amala to shi kuma alhadisul wannan mawquf fada ko aiki na sahabi shi kuma ba hujja bane a cikin addini malaman da suka ce ma ana iya kafa hujja da shi sai in wani sahabi bai saba masa ba to shi kuma alhadisul maqtu fada ko aiki na tabi'i ko da ya inganta to wannan ba hujja bane a cikin addini kamar misali masu taron fatiyar suna da suke fakewa da hadisin muawiya ibnu qurra al-muzani shi muawiya ibnu qurra al-muzani tabi'i ne ba sahabi bane wanda lokacin da aka haifa masa da iyas ya shirya abinci na walima ya gayyaci wasu jama'a a cikin jama'ar akwai sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka zo suka ci abinci da aka gama mu'awiya ya daga hannu ya addu'a ya ce kuma ku yi addu'a suka yi addu'a hadisi ne hassan shek nasir albani Allah ya ji kansa ya kyautata danganin shi a cikin al'adabul mufrad to sai dai hadisin ba hujja bane a cikin addini kuma shi kanshi wannan walima da ya shirya ba a ran bakwai bane ba irin walimar da ake yi a nan ran ukun aihuwa wanda ake kiran shi kauri an gane ko kauri ake kiran shi nan wanda yan uwanmu zabar ma suke kiran shi tankahari to duk da cewa tankahari ina ji ai ana gobe suna ne ake yin shi ko ko ba ana gobe ran bakwai bane to shine su ma suna da irin wannan walima da suke shine ba taron hatiyar suna bane bai to koda ya inganta ba hujja bane a cikin addini amma shi kwa alhadisul mursal shi kwata-kwata hadisi ne hukuncin shi hadisi ne ba'ifi a gun jumhurin malaman hadisi al'imamu malik da al'imamu abu hanifa Allah ya ji kansu su ne suka tafi akan cewa hadisi mursal hujja ne a cikin addini al'imamu shafi Allah ya ji kansa ya ce sai da sharaɗa ya gitta sharaɗa amma jumhurin malaman hadisi sun tabbatar da hadisi mursal ba hujja ba ne ba an gane ko ko ya inganta ba hujja ba ne me yasa saboda kasancewar an samu riwaya ta tabi'i daga ɗan uwansa tabi'i shi ma daga wani tabi'i sai da aka kai aka samu tabi'i goma kafin a kai kan sahabi to su waɗannan tsani wanda ya sirais takan iya kasancewa sahabi ne in an tabbata sahabi ne babu matsala to amma in tabi'i ne dole sai an tabbatar da cewa sika ne ko ba sika ba ne to shi ne alhafizul iraki a cikin alfiyarsa yake cewa marfu'u tabi'in alal mashhuri mursalu nauqayiduhu bil kibari aw saqu rawin fihi zu aqwali والأول الأكثر في استئمال واحتج مالك كظن أمان وتابعوهما به ودان ورده جماهير النقاد للجهل بالساجد في الإسناد من يمن يما لمن حديثي سمواتر دشي حديثي مرسل suka ce ba hujja bane saboda an jahilci wani ne ya saraya a cikin sanadin sahabi ne ko kuma tabi'i ne to a takaice dai babi ne wanda yake mai fadin gaske sai dai ka dauka kawai aka ce alhadisul marfu fada ko aiki ko tabbatarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce alhadisul mawquf fada ko aiki na sahabi idan aka ce alhadisul maqbu kenan fada ko aiki na tabi'i in aka ce alhadisul marfu wannan mursal kenan hadisin da tabi'i ya ɗaukaka dangane zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikon fa'ida shi ko in aka ce alhadisul munqati yana da bambanci da almaqtu almunqati wanda aka samu datsewar sanadi aka samu wani sahabi wani wani wani marwayaci ya saraya a cikin sanadi sawa'an a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe shine ake kira da almunqati in a farko ne a kiraye shi al-mu'allaq in a tsakiya ne a kiraye shi al-munqati in biyu ne a jere suka saraya a kiraye shi al-mu'bal an gane ko a kiraye shi al-mu'bal in kuma a ƙarshe ne kenan daga tabi'i zuwa tsakanin kenan tabi'i da sahabi kenan shi kuma ana kiran shi al-mursal in a ƙarshe ne aka samu saraya shine ake kira al-hadithul munqati darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna da cikin kitabul jihadi wasiyar darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen wato babi na 170 wanda baban bayani ya gabata a kansa cewa wai shi musulmi idan arna suka mamaye shi suka kawo ɗauki a kansa shi zai iya meka wuya su kama su ɗaure ko kuma jan daga zai yi in kashe shi za a yi a kashe to bayani dai ya gabata kasancewar kowannan yana halatta domin babu wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi inkari kamar yadda asariya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura an gane ko wanda su Asim ibn Sabit al-Ansari Allah ya kara masa yadda wanda dai kasancewar ga yadda wato abokan gaba sama da mutum 200 mahalba suka zo suka zagaye su suka nemi cewa su sauko suna da alkawari da amincewa ba za su taba su ba ba za su kashe wani daga cikinsu to asim da shi da sauran wasu suka ce a aimu ba yadda za a yi mu'aminci da alkawali na kafiri saboda kafiri ba shi da amana ba shi da alkawali to a nan suka ringa musu ruwan kibiya sai da suka kashe mutum bakwai wanda shi asim allah ya kara masa yadda yana daga cikin waɗanda a kashe shi wanda shi ne jagoran wannan sariya wanda uku daga ciki su kuma suka yarda suka sauko suka ba da kai suka ba da kai da suka ba da kai ɗayan da ya ga cewa lalle tun daga nan kafin aje ko ina sun warware alkawali me za a yi sai ya ce to aini sai dai abin da yake wakana ya wakana gare ni waɗancan 'yan uwana da aka kashe sun isan mun abin koyi ya yi gardama ya ce ba zai bi su ba a nan suka kashe shi su kuma biyun da suka tafi da su suka kai su suka sayar da su a birnin makka a matsayin bayi to a nan allah ya sanar da manzan shi abin da ya wakana kamar yadda ɗaya daga cikinsu ya yi addu'a shine asim ya ce ya allah ka ba annabinka labarin wato halin da muke ciki to kaga da waɗanda suka ba da kai da waɗanda suka ƙi ba da kai dukkan su ba wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi inkari don haka duk lokacin da mumini makiya suka zagaye shi suna famar gamawa da shi wanda ya ba da kai ya bi su da wanda ya ki ba da kai ba wanda yake da laifi a ciki da kuma kasancewar mutumin da ya nemi a bashi damar ya yi raka'a biyu a lokacin da za a kashe shi wanda ita ma wannan sunna ce wadda hubaibu Allah ya ƙara masa yadda wato ya sunanta ma jama'a wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tabbatar mana da haka domin bai yi musu ba lokacin da za a kashe shi shi kubai ya ce ku bani damar ne na fila raka'a biyu suka ba shi dama shi ne yake faɗa yake cewa laula an ta hunnu annama bi jaza'ul laɓawar tuha ya ce wallahi ba don kar ku yi zaton cewa akwai kashin haƙuri da raki tare da ni ya ce wallahi wannan nafila raka'a biyu da na tsawaita su yana gama wannan nafila sai ya ce allahumma asihim adada ya ce ya allah ka hallakar da su gaba ɗayansu ɗaya bayan ɗaya kuma hakan ya kasance allah ya karɓi addu'arsa to bayani da ya gabata akan baban a takaice wanda kuma za mu tashi babi na gaba qala abu abdullahi muhammad bin isma'il al-bukhari rahimahullah babu fikakil as babu fika babu fakakil asi babu fakakil asiri asir فيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن منصور وابن المؤتمر عن أبي وائل هو شكيب بن سلمة عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك الآنية يعني الأسير وأطئم الجائع وأود المريد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير وابن أبي خيثمة قال حدثنا مدرف أن عامرا حدثهم عن أبي جهيبة رضي الله عنه أنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسم ما أعلمه إلا فهما يؤديه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل وألا يقتل مسلم بكافر malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin yin belin fursuna ma'ana ribatacce wanda aka cebke shi kenan a fagen daga lafazin fakak kana da fuska biyu a larabci fa'unkin kana iya mata fatha ka ce fakak ko kuma kai mata kasra ka ce fikak wannan duka ya zo a cikin yaren larabci babu fikakil asir ko kuma babu fakakil asir idan aka ce fakak wato shine fansa kenan yin belin wanda yake ribatacce idan aka ce al'asir an ciro shi ne daga al'asir al'asir wato shine riba cewa a kama mutum a ɗaure saboda idan yaƙi ya yi yaƙi an kashe na kashewa an fatattaki abokan gaba an yi galaba a kansu to bayan haka duk wanda aka kama sai a sanya shi cikin kukumi a daure a sanya shi cikin sarka a daure a daure hannuwa a hada su zuwa wuya a daure shine ake kira da wato al'asar ko a sanya masa mari a kafa a hannu ma a sanya sarka a daure kamar yadda ubangiji ta'ala ya ma muminai rarauka da suka ringa kama abokan gaba a farkon yaƙi kafin a yawaita kisa a shiga ƙasa da jini suka ringa kamawa suka ringa ɗaurewa ubangiji ta'ala ya turo saƙon cewa ma kana li nabiyyin an ya kuna lahu asra hatta yuskina fil ard turiduna arada dunya wallahu yuridu al akhirah wallahu azizun hakim ai bai dace ba ga annabi ribatattun bayi su kasance gare shi hatta yuskina fil ard ubangiji ta'ala yace sai ya yawaita kisa a ban kasa kenan sai an girbe abokan gaba an raunana su an ga alamar cewa an yi galaba a kansu to bayan haka duk wanda aka kama sai a daure shi to waɗannan waɗanda aka kama aka daure su ne ake kiransu al'asra ka ce asra ko kuma ka ce usara jam'i ne na asir to shi wanda aka kama aka ribace daga cikin muminai shin akan iya zuwa aje a yau belinsa ko kuma kyale shi za a yi shi ne menene hukuncin yin belin shi in an tabbata wannan mumini ne abokan gaba sun ribace shi kyalewa za a yi ko kuma zuwa za a yi a yofan sarshi shi ne malam ya yi babi a nan babu fikakil asir babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukuncin shine yin belin fursuna ma'ana daga cikin muminai wanda kenan abokan gaba suka ribaci shine anan malam sai yake cewa fihi a game da wato a ƙarƙashin wannan babi akwai hadisi na abu musa ashari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan malam ya zo da hadisin daga abu wa'il shine shaqiq ibn salama Allah ya ji kansa yake faɗa cewa abu musa ashari Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fukkul aniya manzan Allah ya ce ku fanso al'aniya wato ribatacce wanda ake fursuna kenan wanda aka ribace ya'ani al'asir abin da yake nihi al'asir shine kenan ribatacce wanda shine kenan a takaice ake kiran shi al'ani kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi jam'unsa shine awan kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a hudubarsa ta bankwana da yake wasiyar cewa a kula da mata a kyautata musu sai ke cewa fa inna kunna awanun inda ku wato matsayin kenan ribatattu suke abu to shine anan yace fukkul aniya manzon Allah yace ku fanso kenan ribatacce daga cikin ku mu'minai duk wanda aka ribace shi to ku yi kokari ku je ku fanso shi in ma a yi masanya in kuma kuna da wanda kuka ribace nasu abunku to ku je ku yi yarjejeniya da su a yi masanya ku ba su nasu su masu ba ku naku ko kuma a ɗau dukiya a je a fanso su wanda wannan dukiya kuma asali daga baitul mali akan ɗauka an gane ko akan ɗauka a je a ribato waɗanda suke mumini in kuma wani allah ya hore masa to wannan kuma aiki ne na lada wanda yake mai girma abun Allah subhanahu wa ta'ala ka zuba kudi ka je ka fansu dan uwanka mumi kamar yadda can ubangiji ta'ala yake bayani akan fakku raqaba da yake cewa falaqata hamala aqaba wa ma adraka mal aqaba sai ce fakku raqaba wato shine fansar da wuyayi kaga kamar yadda wato ubangiji ta'ala ya kwadaitar da bayinsa akan fansar da akan yantar da bayi to haka min babi aula kenan waɗanda suke fursuna kenan a je a sayo su a zuba kuɗi a sayo su to shine sai ya ce fukkul aniya manzon Allah ya ce ku fanso wanda aka riba ce daga cikin hukumu minai wanda wannan umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana don haka babu saɓani abun magabata fanso da ribatacce daga cikin mummune wannan wajibi ne dole a je a yobe ne shi kamar yadda muka yi bayani in ma a yi masanya ko kuma a zuba dukiya kenan a yobe ne shi sannan sai ya ce wa aɗi imul ja'i'a maza Allah ya ce kuma ku ciyar da mayunwaci duk wanda ya kawo kukan cewa yunwa yake ji don Allah ku saya mun abinci don Allah ku bani abinci to ciyar da shi wannan ya zama wajibi duk wanda ya ce maka yunwa yake ji a ciyar da shi ka tabbata mayunwaci ne to ciyar da shi ya zama wajibi idan baka ciyar da shi ba to a ranar kiyama ubangijinka sai ya maka rarauka kamar yadda hadisi ne alkudisi ubangiji ta'ala zai faɗa ga bawansa a ranar kiyama ya ce na ne muka ciyar da ni kaki ciyar da ni bawa sai ya ce haba ya ubangiji na yaya za a yi in ciyar da kai alhali kai ne ubangijin kowa da komai ma'ana mahalicin kowa da komai yaya za a yi in ciyar da kai sai ubangiji ta'ala ya ce masa baka san da cewa bawa na wane wani lokaci ya nemi ka ciyar da shi kake ciyar da shi inda ka ciyar da shi ai da ka samu sakamakon ciyarwar da ka masa a gona don haka wannan wajibi ne idan mutum mayunwaci ne to wannan ciyar da shi ya zama wajibi ya zama wajibi dole a ciyar da shi wanda ciyar da mayunwaci yana ɗaya daga cikin ayyuka na lada wanda suke sabbaba ma bawa dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama kai koda ba mayunwaci bane ciyar da abinci shine jagaba a cikin dukkan wasu khisala waɗanda suke na musulunci kamar yadda aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair qala sai yace tudimu ta'ama wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif wai wata tada ce daga cikin tadodin musulunci fiyayya manzon Allah yace ciyar da abinci da yin sallama ga wanda ka sani da ma wanda baka sani ba don haka Allah yake ba mu labarin bayansa wanda ya amintar da su game da firgici na ranar kiyama ya sa kauta musu da gidan aljanna a can cikin suratul insan na daga cikin sifofinsu wa yud'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nud'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura kuma sababi ne na ketare siradi a ranar kiyama kamar yadda a cikin suratul balad yake cewa falaqata hamala aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba sai ce aw ibaamu fi yawmin zi masgaba ko kuma ciyar da ma'abucin yunwa a cikin wani yini wannan yana daga cikin sababin abin da ke tsiratar da bawa game da duk wani kunci na duniya da kunci wanda yake na lahira ciyar da wanda yake mayunwaci wanda kuma abu ne wanda galibi jama'a sun yi sakaki akan shi a yau shine yace wa adimu da sha'i'a manzon Allah yace ku ciyar da mayunwaci gaba ta uku manzon Allah yace wa udul marida ku je ku gaida marar lafiya gaida marar lafiya wannan wajibi ne shi ma babu sabani haƙƙi ne na musulmi akan dan uwan shi musulmi an gane ko haƙƙi ne na musulmi akan dan uwan shi musulmi musamman in ya kasance mutum makusancinka ne ko kuma akwai sanayya tsakaninka da shi da wannan ka tabbata in ya kwanta rashin lafiya dole ne ka je ka gaida shi idan baka je ka gaida shi ba ka tozartar da haƙƙin da Allah ya dora maka kuma ba a buƙatar mutum ya yi dati har sai shi marar lafiyar ya ringa tambaya ina kowa ne ina wani to don haka rashin lafiya ko mun kankantar ta ko ciwon ido ne ka je ka gaida mutum ita ce dai ake dauka dai kamar ba wani abu bane ba to ko ciwon ido ne ko wani zazzabi in aka ce wani ba shi da lafiya to ka je ka ziyarce shi ka gaida shi wanda gaida marar lafiya yana ɗaya daga cikin abu wanda yake da fadla mai girma sababi ne na shiga aljanna ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya je ya gaida marar lafiya manzan Allah ya ce bai gushe ba yana cikin wani lambu daga cikin lambuka na aljanna zuwansa da dawowarsa manzan Allah ya ce yana tsinkar ƴaƴan tamkar yana tsinkar ƴaƴan itacen aljanna yana ci kuma a wani hadisi manzan Allah ya ce duk wanda ya je ya gaida marar lafiya da safe mala'ika dubu saba'in za su yi ta masa addu'a suna roƙa masa gafara ta ubangiji subhanahu wata'ala sai an kai yamma inda yamma ya je ya gaida marar lafiya to waɗannan mala'iku dubu saba'in za su ci gaba da yi masa addu'a suna roƙa masa gafara har sai an waye gari don haka za ka ga wasu ko da ba su da marar lafiya a asibiti da wannan za ka ga takanar sun je lokaci da safe sun je sun gaida marasa lafiya suna bi ɗaki-ɗaki bakin iya abin da ya sauƙaƙa da yamma kuma haka a shahid dai min alhadis fukkula aniya manzan Allah ya ce ku yo belin wanda aka ribace daga cikinku in dai aka ce mumini ne abokan gaba sun ribace shi to wajibi ne a je a yo belin shi sannan hadisi na biyu a ƙarƙashin baban hadisin abu shuhaifa shine wahab ibn abdullah Allah ya ƙara masa yadda yake cewa na faɗa ga aliyu Allah ya ƙara masa yadda hal indakum shay'un min alwahyi illa ma fi kitabillah wai shin ko akwai wani abu na wahayi a gunku banda abin da ke cikin littafin Allah lafazin illa fi kitabillah ai illa anan bi ma'ana siwa siwa ma fi kitabillah banda abin da yake cikin littafin Allah shin akwai wani abu na wahayi daban a gunku kamar yadda su yan shi'a suke da'awar cewa ai akwai wani alkur'ani na musamman wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya keɓanci ahlul baiti da shi suna da'awar haka to shine ake ma Aliyu tambaya aka ce masa wai shin akwai wani abu na wahayi a gunku ko iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama banda abin da ke cikin littafin Allah akwai wani abu na daban na wahayi da manzon Allah yake bance ku ba da sauran mutane ba qala da Aliyu Allah ya kara masa yadda yace a a yace wallazi falakal habba ya ce rantsuwa nake da ubangijin da ya fasa kwaya domin tsoro ya fito an gane ko wanda wannan yana daga cikin khasa'isun rububiya fasa kwaya tsoro ya fito wannan aiki ne na Allah subhanahu wata'ala don haka can cikin suratul an'am yake cewa inna allaha falikul habbi wan nawa ubangiji ta'ala shine mai fasa kwaya tsoro ya fito wannawa kuma shine mai fasa kwaikwayo tsiro ya fito idan aka ce annawa abin da ya shafi kamar irinsu goruba irinsu dabino da sauransu ‘ya'yan dabino da ‘ya'yan goruba da sauransu su ne ake kira annawa to wannan rantsuwa ne siga ce ta rantsuwa ta aliyu allah ya kara masa yadda haka yake rantsuwa sai ya ce wallazi falakal habba wa bara an nasama rantsuwa nake da ubangijin da ke fasa kwaya tsiro ya fito wa bara annasama ubangijin da ya kage halittar halittu annasama shine halitta yace ma a alamuhu illa fahaman yudihi Allahu rajulan bil Qur'an yace wallahi ban san da wani abu ba na wahayi da manzon Allah yake banci wani da shi in banda wannan alqur'ani yace kawai sai dai fahimta da Allah yake ba wani daga cikin bayansa game da abin da yake cikin alkur'ani an gane ko fahimta Allah yakan keɓanci wasu daga cikin bayan shi ya ba su fahimta domin Allah ya bambanta mu a wajen fahimta wani sai ya kalli nassi aya ko hadisi kafin ya fahimci saƙon da ayar ta kunsa sai a ɗau lokaci mai tsawo wani kwa da zaren ya kalla kai tsaye sai kaga Allah ya fahimtar da shi wani a ƙarƙashin aya ɗaya sai kaga ya fahimci wasu darussa kamar biyu ko uku ko sama da haka wani kwa darussan da zai fahimta ya wuce a lissafa to haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka malamai Allah ya bambanta su a wajen fahimta wani ya fi wani zurfin fahimta wanda yana daga cikin su irin su wato ibnu hajar Allah ya ji kansa da sauransu wanda kasancewar akwai hadisi hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je gidansa Anas dan Malik yake ma wani yaro wasa wanda yaron yana da wani tsuntsu da yake wasa da tsuntsun shi ana kiran tsuntsun Nugair tsuntsun sai ya mutu manzon Allah sai yake cewa ya Aba Umair ma fa'ala Nugair to a karkashin wannan wato a ƙarƙashin wannan kalima kadai wannan hadisi ibn sada ko kuma mu ce al'imamu shafi'i Allah ya ji kansa sai da ya fitar da darasi talatin ibn sada da ya zo suna kiran shi khatimatul huffaz shi ma ya ƙara talatin suka zama sattin ibn hajar Allah ya ji kansa shi kuma ya ƙara sattin suka zama ɗari da ashirin a ƙarƙashin wannan hadisi ɗaya to don haka Allah ya bambanta bayan shi a wajen fahimta shi ne ya ce illa fahaman yi uɗihin rajulan fil ƙur'ani ya ce sai dai fahimta da Allah yake ba wani daga cikin bayansa game da alƙur'ani amma wani abu na wahayi a ce mazan Allah ya keɓanci wani da shi ya ce wannan ni ban san da shi ba ya ce wa mafi hazihi sahifa ya ce kuma sai abin da yake cikin wannan takarda yake faɗa ma abu shuhaifa ya ce sai abin da yake cikin wannan takarda kultu sai na ce masa wa mafi sahifa me yake cikin takardar ƙada sai ya ce al'akal ya ce bayani game da hukunce-hukuncen diya an gane ko bayani ɗaya bayan ɗaya abin da ya shafi diya in aka ce al'akal suna ne daga cikin sunayenta diya sai ya ce wa fikakul asir da fanso wato ribatacce daga cikin muminai wa Allah yuqtala muslimun bi kafir sai kuma cewa ba a kashe musulmi a sababin kashe kafiri in musulmi ya kashe kafiri to ba a kashe musulmi saboda jinin musulmi jini ne mai tsada ya fi jinin kafiri babu attakafu daidaita tsakanin jinin mumini da na kafiri jinin mumini shine jini wanda yake da kima ko da ganganci mumini ya kashe kafiri ba a kashe shi sai dai a biya diya amma in kafiri ya kashe mumini to wannan kuma dole wato a kashe shi amma su kafirai kuma junansu in ya kashe juna kisa wanda yake na ganganci in suka kawo ƙaragun musulmi kashewa za a yi saboda duk jininsu ɗaya ne kamar yadda musulmi in ya kashe musulmi za a kashe shi in kisa na ganganci ne sawa'an namiji ya kashe ko mace ya kashe to shine yace wa Allah ya kutala muslimu bi kafir ba a kashe musulmi a sababin kashe kafiri yace waɗannan su ne abin da yake cikin wannan takarda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani yace amma wani abu na daban a ce na wahayi manzon Allah ya keɓance mu da shi yace ban san da shi ba kenan duk wanda ya faɗa ƙarya ce kamar yadda suke cewa suna da wani alkur'ani nasu ana kiran shi musu hafu fadima wanda suka ce wai ya limka wannan alkur'ani da ke hannunmu wajen sau goma kuma abin da yake cikin shi duk wai babu daidai da harafi wanda yake na cikin wannan alkur'anin a cikin wancan alkur'ani kenan shirme ne to haka suke da'awa akwai qur'anin su na daban dan su yan shi'a wannan qur'anin ma wanda yake hannunmu ba su yarda da shi ba suna rike da shi ne wucin gadi dan ku dauke su a matsayin musulmi alhali kuma sun fita daga cikin musulunci duk wanda ya yi da'awar cewa akwai wani alkur'ani koma bayan wannan alkur'ani to babban kablasir ya hau kan shi wanda daman dalilan da suka kafirtar da su sun wuce a lissafa na daga cikin wanda ya kafirtar da su a cikin magabata al'imamu malik allah ya ji kansa yana daga cikin wanda ya tabbatar da kafircin rafida ɗin shi'a a ƙarƙashin faɗar allah subhanahu wa ta'ala ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآثره فاستغلظ فاستوى على سوقه يؤجب الزراء ليغيظ بهم الكفار الشاهد ليغيظ بهم الكفار الله يا با sahabban manzansa wannan matsayi na daraja kamar yadda ya bayyana sifofinsu a cikin attaura da injila don Allah ya bakanta zukatan waɗanda suka kafirce masa al'imamu malik ya ce duk wanda ya ji a cikin zuciyarsa akwai gunewa da keta da hasada da ƙiyayya ga sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam al'imamu malik ya ce wannan aya ta hada da shi ta haukan shi su kuma ba wanda suke zagi sama da sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin su sun mai da zagin sahabbai ibada ce neman kusaci suke da Allah akan zagin sahabbai wai ibada ce mai zaman kanta wanda yana daga cikin zikirinsu na safe da yamma wanda la'antar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama irin sa Abubakar da Umar a takaice dai waɗannan hadisai suna tabbatar da wato fanso wanda yake ribatacce daga cikin muminai wajibi ne kamar yadda jumhurin malamai akan haka suke kuma fansowar in ma a yi da dukiya ko kuma wato a yi masanya in har su mobile a hannunsu akwai waɗanda suka ribace daga cikin kafirai babu fida'il mushrikin qala haddathana isma'il ibn abi uwais qala haddathana isma'il ibn ibrahim ibn uqba عن موسى بن عقبة هو صاحب السير والمغازي عن ابن شهاب هو الزهري أنه قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه فقال لا تدعون منها درهما وقال إبراهيم بن قهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمال من البحرين فجاءه العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت أكيلا فقال خذ فأعطاه في ثوبه قال حدثنا محمود هو ابن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني الهميري قال أخبرنا مأمر هو ابن راشد الأزدي عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه هو جبير بن مطعم رضي الله عنه وكان جاء في أسارى بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ba da fansa ta mushrikai cewa idan muminai suka ribace mushrikai shin in su mushrikan suka zo suka nemi belin yan uwansu za a iya ba su belinsu ma'ana su ba da dukiya a ba su uwansu ko kuma a farko su mominai suna iya neman cewa ku zo ku yi belin 'yan uwanku to shi ne a nan malam ya yi babe wanda yake na musamman a ƙarƙashin baban malam ya zo da hadisi na farko hadisin anas dan malik allah ya ƙara masa yadda yake cewa anna rijalan min al-ansar wato lalle wasu mazaje daga cikin mutanen madina ista'azanu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka nemi izini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙalu suka ce masa ya rasulallah ya manzon Allah izan ka ba mu izini falnaturuk libni uktina abbas fida'ahu fansar abbas ibn abdul muttalib mu yafi izini suka nema manzon Allah ya ba su izinin cewa abinda za a karba su kasan su su su yafi faqala la faqala la tad'una min hadirhama manzon Allah ya ce a'a daidai da dirhami ɗaya dala ɗaya manzon Allah ya ce kar ku bari yadda kowa ya yi belin kanshi shi ma haka zai biya tsantsar adalci na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kaga al'abbas ibn abdul muttalib ammi ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wan mahaifinsa ne wanda shi al'abbas yana daga cikin waɗanda aka ribato a yaƙin badar domin mominai kusan mutum saba'in daga cikin kafiran makka suka ribaci to al'abbas ibn abdulmuttalib yana daga cikinsu wanda manzan Allah ya shawarci sahabbansa yaya ya kamata a yi da su abubakar Allah ya kara masa yadda ya ba da shawarar cewa abin da ya kamata ya ce a karbi fansa domin 'yan uwanka ne ya rasu lallahi a ɗora musu fansa kowa a ɗora masa kuɗi ya biya aka nemi shawarar umar Allah ya kara masa ya dace ya rasulullahi abinda ya kamata duk a sare musu kai maza Allah ya ɗauki shawara ta abubakar na ɗura musu fansa bai karɓi ba shawara ta umar kuma sai ga wahayi da ya sauka sai daidai da shawarar da umar ya bada na cewa a sare musu kai kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا to shine anan shi al-Abbas su mutanen Madina saboda girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda suke kimanta shi suka nemi manzan Allah ya ba su izini rabansu kenan abin da ya shahi abbas su yafi manzan Allah ya ce a lata da una min hadir haman daidai da dala ɗaya manzan Allah ya ce karku bari daga cikin abin da za a karɓa na fansar shi yadda kowa ya biya manzan Allah ya ce shi ma ya biya to kaga kamar yadda abin da ya shafi na ƙasa sai ka gani wani wani da biyan diya daban wani kuma bai ya biya saboda me yasa shi makusanci ne a fada shi kuma kasancewar in dai aka ce haƙƙi ne na ƙasa haƙƙi na jama'a to ba maganar bambanci ko kai ne shugaba yanda wannan talaka ya biya lanho kai ma dole ka biya babu bambancin cewa su waɗannan manya ne ba za su biya ba yadda wannan ya biya shi ma wannan dole ya biya maganar kusacin shi da kai wannan bai mata so ba to shi ne ya ce ku bar masa daidai da dirhami ɗaya sannan kaga kenan wannan wato lokacin nan kenan suna daga cikin mushirkan da aka ribato amma ga yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba da fansar kina aka karbi dukiya sannan hadisi na biyu a baban wato hadisin abdulaziz ibn suhaib yake fada yake cewa daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda ya ce lalle manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam utiya utiya bi malin min al wani lokaci an zo masa da dukiya mai yawa wato daga kasar bahrain bahrain haka sunan garin yake a wancan lokaci har yau kuma bai canza ba dukiyar da aka zo da ita dukiya ce ta haraji wato da jizya shine karo aka zo da ita dukiya mai yawa kuma duk abun da ake zo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shi na dukiya ba a taba zo masa da dukiya mai yawa sama da wannan dukiya da aka zo da ita daga Bahrain lokacin da aka zo da wannan dukiya al-Abbas ibn Abdul manzo Allah sai ya sa aka baje ta gaba ɗaya a masallaci sabar kuɗi ne fa aka zo da shi mai yawa zinare da azurfa aka baje su manzo Allah ya sa aka zuba wannan dukiya gaba ɗaya a lokacin nan al-Abbas ibn Abdul Muttalib sai ya zo goma zan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi a abini ya ce ya manzan Allah ya ce a bani man wani abu daga cikin wannan dukiya fa inni fadaitu nafsi wa fadaitu aqila ya ce domin abinda nake da shi na dukiya na fanshi kaina na fanso dan uwana aqil wato a yakin badar da aka yi shi al-abbas da aka dora masa kudi ya biya nashi ya biya na ɗan uwan shi aqil ibn abi talib an gane ko wanda wannan ɗan ɗan uwan shi zan ce aqil ibn abi talib ɗan uwan aliyu shi ma al-abbas wato yayi bele shi haka akwai na uku shine al-haris ibn nawfal ibn al-haris ibn abdul muttalib shi ma kamar yadda yazo a cikin wata riwaya al-abbas shi ya biya kudin shi kenan duk wani abu da ya mallaka na dukiya galibi ya tafi akan wannan fansa shi ne ya nemi cewa a taimaka masa sai ya ce fa inni fadaitu nafsi jumla ta aliliya kenan sababin abin da ya sa ya roƙa ya nemi cewa a taimaka masa shi ne ya ce domin na yi belin kaina kuma na yi belin ɗan ɗan uwana shi ne aƙilin ibn abi ɓalib maza Allah sai ya ce masa kuz maza Allah ya ce kwashima shi ne ya ce fa a haɗa hufi sau bihi maza Allah ya bashi ya ringa kwasa a lokacin na al'abbas ya shimfiɗa wani katon mayafin shi ya shimfiɗa ya ringa kwasa ya ringa kwasa ya ringa kwasa sai da ya cika ya kulle al'abbas ya yi famar ya ɗauka sai ya kasa cirawa da ƙasa sai ya ce ya rasulallahi sawani mai ya kama mu maza Allah ya ce a sai dai kai ka kama dai a ɗora mun ni abbas ya ce a ai ba a ɗora maka ba ya rasulallah shi ko maza Allah ya ce kai ko ba na sa wani bai kama ya dora maka me za ya Abbas ya rage ya rage hallo yayi yayi ya dauka ya kasa dauka yace ya Rasulullah fa murba abahum yarfa'uhu alayya sa wani man ya kama ya dora mu manzon Allah ya ce la ya ce a'a farfa'ahu anta alayya sai dai kai ka kama ni ka dora mu Abbas ya ce a'a ya rasulullahi me za a yi hallo sai ya rage ya rage sannan sai ya cira da kyal ya dora akan kafadar shi ya tafi ya juya ya tafi manzan Allah yana kallon shi yana kallon shi manzan Allah bai fasa kallon shi ba har sai da ya faki manzan Allah yana mamaki game da yanda wato dan adam yake da kudin dukiya yanda yake da kudin dukiya to kaga hushi abin da ya dauka kasa kasa cirawa yi kasa ya dauka yi to haka wato ɗabi'ar ɗan adam take shi ɗan adam game da dukiya bai ya goshi maza Allah ya faɗa yake cewa lau anna libni adama wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan walan yamla afahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab maza Allah yace inda a ce ɗan adam yana da dawa ɗaya cike da zinari maza Allah yace zai so ina ma a ce jeji daji biyu yake da shi in biyu gare shi zai so ina ma a ce uku ne Allah ya ce babu abin da zai cika bakin ɗan adam sai kasar kabari ma'ana ɗan adam da jinin shi yake mutuwa a hanci yau inda zaka tambayi mai kudin duniya menene gurin shi zai yi gurin ina ma a ce abin da yake da ya kai limkin shi to shine anan shine yazo da cewa fa'a aqahu fi thawbihi manzon Allah ya bashi yasa ya kwasa ya kwasa a cikin kenan mayafinsa a takaice dai wannan hadisi yana tabbatar mana kenan ana iya ba da belin mushrikai kamar yadda al'abbas anan yake cewa na ya fanshi kaina na fanshi dan dan uwana a kiyar wato a yakin badar don haka ya rasulullahi ina nema a taimaka wannan dukiya fa di yawanta da aka kawo maza Allah a nan ya rabe ta daidai da dirhami ɗaya maza Allah bai tashi ba da shi ya shiga cikin gida gaba ɗaya duk waɗanda suke mabukata ana aka rabe musu kudin sannan hadisi na uku a baban wato hadisin jubair ibn mu'im Allah ya kara masa yadda wa kana ja'a fi usara badr wato shi jubair ibn mu'im ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama birnin Madina game da neman fansar wato ribatattu waɗanda suke na badar waɗanda aka ribace daga cikin kafiran makka ya taso takanas ya zo domin ya tattauna da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo ya ba da fansar wasu kenan ya karba ya koma da su shi ne yake faɗa ya ce sami'itun nabiya sallallahu Alaihi wasallama ya ƙara'u fil magribi bi tur ya ce sai na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana karanta suratu tur a sallah ta magarba wato zuciyar shi ta kusa ta fashe saboda yadda alkur'ani ya kama zuciyar wanda wannan jin karatu da ya shine sababin musuluntar shi shine sababin musuluntar shi ga ya zo belin wansu amma wannan zauwa sai ta zame masa alkhairi ya zama shine sababin musuluntar shi wanda wannan yana nuna mana kuma gwalgwadon irin surorin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa a cikin salloli a sallah ta magariba manzon Allah ya karanta suratul tur balma akwai hadisin da a sallah ta magariba manzon Allah ya karanta suratul a'raf suratul araf aya 206 amma mu ko mafi yau inna anzalnahu ce da kul huwallahu ko da iza sha'a babu al-harbi idza dakhala dar al-islam bi ghairi aman قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا أبو الأميس عن إياس بن سلمة بن الأكوى عن أبيه هو سلمة بن الأكوى رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه واقتلوه فقتلته فنفله سلبا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kafiri wanda ake kira alharbi saboda su kafirai kusan kala uku ne akwai kafirin da ake kiran shi alharbi akwai wanda ake kiran shi almu'ahid sannan akwai wanda ake kiran shi zimmi in aka ce alharbi shine kafirin da babu wata amana tsakanin shi da muminai babu wani alkawali da aka yi kuma baya daga cikin kafiran da ake kiransa ahlul zimma waɗanda suka yarda za su ba da karu ga jama'a ta musulmi a bar su akan addininsu wanda yau ma akwai yaƙi tsakanin shi da muminai shine ake kira kenan alharbi amma in wanda aka yi alkawari ne cewa kar su taba muminai muminai kar su taba su kar kowa ya bada goyon bayan a yaƙi wani to wannan sune ake kiran su kenan almuahidu sannan shi kuma ahlu zimma kenan waɗanda suke an yarda a bar su akan addinin su da sunan za su bada jizya za su bada karo ga muminai to shine yace babul harbi idza dakhala daral islami bi ghairi aman baban da ke bayani game da cewa kafirin da babu alkawali tsakanin shi da muminai idan ya shiga garin musulmi ba tare da an amintar da shi ba to menene wato hukuncin shi za a iya kashe shi ko kuma bai halatta ba a kashe shi idan aka same shi ya shigo ya kutso kai garin muminai garin musulmi ba tare da an ba shi amanar cewa an amintar da shi ya zo ya gama abin da yake ya koma da shi ne anan malam ya zo da hadisin wato iyas ibn salama daga mahaifinsa salama ibn al'akwa Allah ya kara masa yadda yake cewa atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ainun minal mushrikina wa huwa fi safar wato wani dan rahoto daga cikin mushrikai ya zo gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama halin manzan Allah yana cikin bulaguro ana cikin tafiya an yada zango a wani gu kawai sai ga wani arne ya zo cikin mominai sai ya nuna musu kamar kafiri ne wanda yake da amana tsakanin shi da mominai ya zauna a cikinsu ake ta hira aka ci abinci shine ya ce fajalasa inda ashabihi ya ta haddasa ya zauna gun sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana hira aka ci abinci ana ta hira da shi ba a tantance ba kawai summan fatal sai ya sullube an gane ko ya gudu ya haura kumin shi ya zuba faƙalar nabiyu sallallahu Alaihi wasallam da aka diba aka diba babu shi sama ko ƙasa aka faɗa ba manzan Allah manzan Allah ya ce maza ku bi bayan shi ku nemo shi waqtuluhu maza Allah yace in kun same shi ku kashe shi aka zuba in nema aka bi shi wasu akan raqumma salama ibn al-aqwa Allah ya kara masa yadda da yake daman shi kwalankwalami ne gudu ba maganar shi irin su ne suke tsire ma doki duk waɗanda suke kan raƙumma ba su kama shi ba kahin su yi satuntuni salama ya je ya cin masa ya ƙure ya farko shi daga kan raƙumin kahin ya iso ƙasa ya zare takobi ya kai mishi tsara ya gama da shi ya janyo raƙumin da abin da yake kan raƙumin ya zo suka zo gun maza Allah sallallahu alaihi wasallam shine salama yake cewa faji'tu bi rahilatihi wa ma alaiha aqudu kamar yadda yake cikin wata riwaya yace nazo da raƙumin shi da duk abin da yake kan raƙumin na lautu ina janye da shi na zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fastaqbala ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tariyo ni yace man qatala rajula wane ne ya kashe wannan dan rahoto jama'a suka ce ibn al-aqwa suka ce salama ibn al-aqwa shine ya kashe manzon Allah yace lahu salabuhu ajma duk abin da ya kwato abin da ya tuɗe na dukiyar na raƙuman da kayan da yake ciki gaba ɗaya ce maza Allah ya ce nashi ne an bashi to don haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya tabbatar mana cewa in kafirin da ba shi da alkawali tsakanin shi da muminai kuma ba kafiri ba ne ahadu zimma in dai ya kutso gari na musulmi ya shigo ba tare da an ba shi amana cewa an amintar da shi ya zo ya gama abin da yake ya koma to wani ana iya kashe shi an gane ko ya halatta a kashe shi mai yiwa ɗan rahoto ne ya zo ya yi rahoton mi kuke yi ya kai ma kenan mutanen shi labari wanda daman shi jasus shine ake kira ɗan rahoto kuma shine ake kira ayin larabawa suna kiran ɗan rahoto da cewa ayin kamar yadda bayani ya gabata suka ce ka ce gaba ɗayan jikin shi ido ne saboda shi kawai in ya zo sa ido yake komi kallo yake so yake ya gami yake ya naɗi labarin in ya so ya gaba da shi don haka kenan inda ya shigo an tabbata to ba tare da wata amana cewa an amintar da shi ya zo ya gama abin da yake ya koma to wannan yana halatta a kashe shi kamar yadda ana maza Allah ya ce maza ku neme shi ku kashe shi babun yuqatalu an ahli dhimmati wala yus wala yustarqun قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا أبو عوانة هو وضاح ابن عبد الله ليشكري عن حسين عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه أنه قال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بأهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su kafirai ahalu zimma ma'abuta alkawali yuqatalu anhum ma'ana za a yaki za a yaki a madadin su za a yaki duk waɗanda suka taba su kenan a madadin su su irin waɗannan kafirai ahalu zimma wanda ke akwai alkawali tsakaninsu da musulmi za a bar su akan addininsu za su ba da karo in wasu suka zo za su fada su da yaki to ku jama'a ta musulmi dole ku tashi ku yi yaki domin ku kare su shine ma'ana yuqatalu an ahli zimma za a yaki za a yaki a madadin su kenan duk wanda yace zai taba su dole a yake shi wala yustarquna kuma ba a bautar da su ko da sun warware alkawari ba za a zo a mamaye su a ce a to an maida su bayi shi ne ya ce wala yustaraquna lafazin yustaraqun an ciro shi ne daga alistirqaq alistirqaq shine wato neman bautar da mutum shi ne ya ce wala yustaraquna ba za a bautar da su ko da sun warware alkawalin da ke tsakaninsu da muminai su ahalun zimma shine malam ya zo da hadisin umar allah ikara masa yadda umar yake faɗa wato ga wasu wakilansa yake cewa wa usihi bi zimmati llahi wa zimmati rasulihi sallallahu alaihi wasallam umar yakan ma wato duk wani wanda yake gwamna wanda yake wakili na shi yana masa wasiya game da alkawali na allah da alkawali na manzansa an yi waffa lahum bi ahadihim su waɗannan kafirai a cika musu game da alkawarin da suka yi kar a warware kamar yadda ubangiji ta'ala yake umarni yake cewa illal ladina ahadtu minal mushrikeena thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahadan fa atimmu ilayhim ahadahum ila muddatihim inna allaha yuhibbul muttaqin wanda wannan yana nuna mana kyawun musulunci musulunci shi ya yi umarni game da cika alkawali in dai an yi alkawali da mutum to ba magana a warware sai dai in shi ya warware alkawalin ko kuma aka ga alamun warware alkawalin to shi ne a wannan lokaci ku muminai kuna iya watsar da wannan alkawali kuma ku sanar da su shi ne ubangiji ta ala ce wa in ma ta kafan na min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa inna allaha la yuhibbul kha'inin to shine yace an yi waffa lahum bi ahadihim wato a cika musu da alƙawalin su waɗannan kafirai ahlul zimma wa an yuqatala min wara'ihim kuma a yaƙi duk wanda yake nihin taba su domin kare su duk wanda zai taba su to a yaƙe shi domin a kare su a ba su tsaro da kariya wala yukallafu illa taqatahum kuma abin da yake na shiziya na karu kar a dora musu face iya abin da za a gwalgwadon ikonsu duk abin da za a dora musu to a dora musu iya abin da za su iya domin haramun ne a dora ma mutum abin da ya fi karfinsa duk wanda za a dora mashi wata diya to a dora masa iya abin da zai iya daidai iyawar shi shine anan yace wala yukallafu illa taqatahu kar a dora musu komai a tilasa musu sai gwargwadon iya abinda wato za su iya don haka dai jumhurin malamai sun tafi akan cewa ko da sun warware alkawali su ahalin zimma to ba a bautar da su ba a zauwa a mamaye su a ce an maida su bayi wannan kwata-kwata baya halatta dole a cika musu alkawali a ƙarƙashin kenan da ya ce wa usihi bi zimmatin lahi ina mushi wasiya game da alkawali na Allah da alkawali na manzansa kenan a wannan gaba shine yake fa'idantar da koda sun warware alkawali to ba maganar wato abautar da su nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك